العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتجى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى يا قوم يو قادر ثلاثين قوات رجب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبولا دا دريه دا أربعين دا كما يو عشرين دا بيار ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin domin gabatar da karatu na musamman ko mu ce jerin gwanon muhazarori na musamman waɗanda suka shafi halin da nake ciki a yau sannan nan abu ne halin da duniya take ciki a yau na ɗimuwa da tashin hankali da kuma da kuma tsoro da ake ciki sakamakon wannan annoba da ake ciki wacce ta shafi duniya duka gabaki daya wadda ake ce mata coronavirus wannan cuta kamar yadda aka sani ta fitar da mutane daga masallatai ta mai da mutane gidaje ta jawo kasuwanni ba kowa a ciki a wasu wurare ta jawo an daina zuwa ofisoshi ɗalibai sun daina yin karatu a makarantu an kulle makarantu a wasu wuraren ba a yadda wani ya fito ba sakamakon haka al'umma tana buƙatar bayan an yi mata bayani akan yadda ya kamata ta mu'amala da cutar da kuma ta karɓi ƙaddara daga Allah maɗaukakin sarki da kuma bin shawarwari na masana harkar lafiya da kuma sauraron malamai manya waɗanda suke rasikai a cikin ilimi domin neman bayanai na matsalolin da suke da alaka da ita wannan cuta ko kuma yanayin da aka shiga matsalolin da suka shafi fikihu to kuma wajibi ne al'umma tana buƙatar a yi mata bayani akan yadda za ta ci gajiyar lokutanta musamman a daidai lokacin da wasu an hana zuwa makarantu ɗaliban ilimi karatuttukansu sun tsaya sauran duka musulmai wasu babu damar halartar masallaci domin yin sallar juma'a wasu wajajen babu damar yin sallar sallolin farilla guda biyar a masallatai sai ya zama lokaci ya yi ma mutane yawa wanda ke buƙatar wajibi ne a yi ma al'umma seti a fuskantar da su menene ya kamata su yi domin cin gajiyar lokacinsu a sanadiyar haka muka shirya domin mu gabatar da waɗannan muhazarori wanda muna fatan kila su tsawo gwadon yadda dama ta bada da kuma yadda lokaci ya bada mun sama wannan muhazara ko jerin gwanon muhazarori da za mu gabatar insha Allah ta'ala mun yi musu take da irtinamul furasil ghawal fi nawazil wal ahwal hausance muka ce musu hanyoyin cin gajiyar dama a lokutan musibu a lokacin da musiba ta sauka muna da abin da magabatanmu hanyoyin da magabatanmu suka bi ya suka ci gajiyar lokutansu wasunsu sun shiga jarabawa irin wadda muke ciki a yanzu ta annoba ya suka yi ya suka yi mu'amala da lokutansu wasu sun tsinci kansu a musiba ta kama su a tsare su a gidan yari to ya suka yi amfani da wannan damar da suka samu ta tsare su da aka yi a gidan yari musiba ce amma kuma ya aka yi suka ci gajiyarta sannan wasunsu an jarrabe su da ba gidan yari ba amma an kulle su a gidansu kama limamu ahmad rahmatullahi alaihi an hana shi karantar da mutane to yayi ci gajiyar wannan lokacin nasa da ya samu kansa a ciki wasunsu an jarrabe su da rashin lafiya suna kwance a gida to ya suka ci gajiyar lokacinsu na rashin lafiya ya suka amfani da wannan lokaci nasu wanda ya kasance lokaci ne na jarabawa amma kuma sai ya zama sun ɗauke shi a matsayin wata dama da za su yi wani abin da kila da can ba su samu damar yinsa ba a takaice dai ɗan uwa muna da madubi wanda yake mai haska mana fuskar mu a game da wannan yanayi da muke ciki ta hanyar kallon magabatanmu da yadda suka yi mu'amala da musibu da kuma yadda suka ci gajiyar lokutansu a lokutan musibin a saboda haka mun kasa abin da za mu magana a kansu gida-gida alal aƙalli gida uku amma kowane gida daga cikin waɗannan gidajen guda uku za mu yi magana a kan yana da 'ya'ya ko yana da ɓangarora abu na farko shine musibu a rayuwar musulmi shin musiba wata abace ba kuwa a rayuwar musulmi a ƙarƙashin wannan akwai abubuwa da yawa da za mu tattauna a kansu insha Allah abu na biyu shine mahimmancin lokaci a rayuwar musulmi shi ma a ƙarƙashinsa akwai ɓangarora da rassa masu yawa na uku kuma shine na ƙarshe kuma shine jigo kuma shine ƙashin bayan wannan muhadarori shine ya ake cin gajiyar damammaki da aka samu a lokacin musibu wannan dama musamman ta lokaci muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci Allah madaukakin sarki ya shiga gaban mu faɗa abin da yake daidai Allah kuma ya kare mu daga faɗin abin da yake kuskure ko kuma tabbatar da abin da yake kuskure kamar yadda muka faɗi ɓangare na farko da za mu magana a kansa shi ne almasa'ib fi hayatin musulun musiba a rayuwar musulmi a ƙarƙashin wannan akwai ƙanana-ƙananan rassa reshe na farko a ƙarƙashin wannan ne ake nufi da musiba reshe na biyu tabbatar da cewa musiba ƙaddara ce ita kuma ƙaddara wajibi ne a imani da ita domin tana ɗaya daga cikin rukunin imani guda shida kamar yadda za mu gani kuma kamar yadda dama da yawan mu mun sani ɓangare na uku shine me yake jawo musibu a rayuwar ɗan adam reshe na hudu shine nau'ukan musibu da kuma su waɗanda ake jarabta da musibin sannan reshe na biyar ladubban musulmi a lokacin musibu waɗanda ladubba ya kamata musulmi ya riƙe a lokacin da kowace musiba ba sai ta annoba ba ta sauka a gare shi ko kuma ta sauka a inda yake wannan su ne rassan wannan shishike na farko reshe na farko kamar yadda muka ce menene ake nufi da musiba almasa'ib musibu da yawa suka ce in an ce almasa'ib jam'i ne kwara ɗayansa shine musiba bahaushe ma haka yake faɗa kai tsaye musiba tana ɗaya daga cikin kalmomi da bahaushe ya aro daga balar daga larabawa balarabe na cewa musibatu shi ko bahaushe na cewa masifa masifa an samo ta ne daga fi'ili ko aiki na asaba yusibu isabatan musabun musabatan sannan ana cewa masuba asalin kalmar daga sawaba ne masu binciken harshen larabci ɗaya daga cin manya-manyan malaman lura al'imam ibn faris rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 395 yana faɗi a cikin littafin samu ujamu maqayisin lura ya ce asfadu walwawu walba'u aslun sahihun da kalmar sadun da kalmar wawu da kalmar ba'un waɗanda sun zo ne daga sawaba dukkaninsu tushen kalma ne wanda ya kasance ingantacce ya dullu ala nuzuli shay'in wa sikrarihi qarara kalmar sawaba sadun wawun ba'un duk inda aka yi amfani da su inji al-imam ibn faris in dai kaga wannan kalmar kaga wannan kalmar da abin da aka tsago a cikinta to ƙarshe in mutum ya tsayaye nazari sosai zai ga ma'anar suna kaiwa zuwa ga wani abu ya sauko kuma ya tabbata a wani wuri duk inda mutum ya ga fawaza da duk abin da aka ciro a cikinta to ƙarshe ma'anar na nufin saukowa wani abu da kuma tabbata shi a wani wuri wurin da ya kamata ya can ya yi ina misalai daga ciki akwai kalma as-sawabu wadda da Hausa ita ce daidai in an ce daidai a magana ko daidai a aiki kamar me kamar kamar kamar magana ko aikin ta sakko ta je ta dace inda ya cancanta aje ta ita ce kishe kuskure ai haka nan kalma asaubu ruwan sama ko saukarsa shi ma me ruwa ya sakko ya je ya tabbata inda aka aje shi inda Allah madaukakin saki ya kaddara masa ya tsaya shi yasa ma ake ce mashi ruwan saman as-sayyib as-sayyib to duk kusan wata kalma da take da alaka da wannan kalmar to ma'anarta ita ce wani abu ya sauko ya tabbata in ya je inda ya cancanta wanda ya daidai da kalmar musiba ita ma domin ita ma saukowa ce ta wani abu na jarabawa ya je ya tabbata wajen wanda Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara wannan jarabawar ta fara a kansa. Saudaka ita ma kalma al-musiba tana koma zuwa ga dai wannan asalin ne a harshen larabci. Ai mutuwa in ta sauka ita ma ana ce mata musiba in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul mauti فأصابتكم مصيبة الموت أنا شوى نزل عليه موته نزل عليه أجله هذا كلمة نانونا معنى سوكا shine can ka'a zuhair yake cewa zuhair bin abi sulma yake cewa ra'aytul manaya khatta ashwa'a man tusib تمته ومن تخطئ يعمر فيهرب رأيت المنايا خط عشواء من تصب سيناغا متوا kamar wata makauniyar taguwa ce duk wanda ta sauka masa tusib duk wanda ta sauka a gare shi tulmitu to sai ta kai shi ƙarshe sai ajalinsa ya zo wa man tukhti amma wanda ta kuskure bata sauka gare shi ba yu'ammar sai a bashi ya rayu ci gaba da rayuwar shi fa ya harime har ma ya tsufa to wannan dai a harshen larabci kenan kalmar musiba na nufin saukar wani abu asali kenan wani abu ya sauka a wani wuri kuma wajen da ya dace ya sauka amma a shari'a idan an ce al-musiba الإمام القرطبي المفسر رحمة الله عليه yana cewa an nukbatu yankubu hal insanu wa in sagurat abinda ake ce ma musiba a shar'ance shine dukkan an nukba wani abu na damuwa wani abu na tashin hankali wani abu na bakin ciki wani abin da ke dugun zuma jin daɗi yankubu hal insanu wadda ɗan adam ke tsintar kansa a cikinsa a cikinta wa in sagurat ko da wannan abin ya kankanta shine ake ce masa musiba shine ake ce masa musiba shi yasa sai ce wa tusta'malu fi shar ana amfani da kalmar musiba a sharri ana amfani da ita a sharri a sharri so tari idan aka ce a shar'anci aka ce musiba to za a ga a sharri ake amfani da ita balarabe bai amfani da ko a shar'ance ba a cika amfani da kalmar musiba a matsayin alkhairi ba da ka ji an faɗi musiba to ana nufin me ana nufin wani sharri shi yasa ha wani mai hikima ke cewa masa'ib qaumin inda qaumin fawaidu a lokacin da wasu aka jarrabe su da wani abu mara daɗi su kuma daidai wannan lokacin wasu mutane su kuma wanne ya zama musu wani abin daɗi haka duniya take الإمام ابن العسير رحمة الله عليه يتشي أبن دا أكي تشيما المصيبة الأمر المكروه ينزل بالإنسان دون أبو دي زما مرة شو مرة دائي دان أدم بايا سنسا كما ونن أبن يسو كما دان أدم وشيني أكي تشيمش مصيبة مصيبة shi yasa kalmomin da suke wakiltar musiba suna da yawa hakan yi amfani da lafazin alfitnatu tana wakiltar musiba ne akan yi amfani da lafazin almarad yana wakiltar musiba ko a cikin musiba yake akan yi amfani da lafazin alqaslu yana wakiltar musiba a cikin musiba yake akan yi amfani da lafazin alfaqu talauci shi ma yana wakiltar kalmar almusiba sannan akan yi amfani da kalmar aliftila jarabawa qur'ani da yawa ya zo da shi kuma yana nufin musiba alibtila'u ko albala'u albala alibtila dukkaninsu suna zuwa da ma'anar musiba kuma suna wakiltar wannan kalma ta almusiba Allah madaukakin sarki ya tsare mu da ita sau daga musiba dukkan wani abu da zai zo ya dugun zuma rayuwar dan adam ya sa dan adam ya fita daga asalin yadda yake bukatar rayuwar shi ta gudana domin dan adam burinsa shine an ya'isha ala masaliha wa manafi'a wa ladzat dan adam burinsa shine kullum a ce ya rayu akan abubuwan da za su zama masa daɗi abubuwan da za su zama masa farin ciki abubuwan da za a ce abubuwa ne na jin daɗi da morewa to ita kuma musiba Allah madaukakin sarki ya san ya sanya ta tare take da dan adam duk inda dan adam ya sa kafasa to musiba ita ma tana nan shi yasa ya ce da rayuwar da mutuwa duk ya halice su ne تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ألا يا أهل تشيني وان يا أهل تشيرا يواد متوع ليبلوكم دومين يجرباكو يوداكو يغني أيكم أحسن عملا واي أشكنكو زي زم أيكن سيابي كو واي أشكنكو أيكن سيابي كو سوداك رايوة لن أدم duk inda ɗan adam ya zama ya sa kafarsa zai rayu a wajen to akwai musiba duk inda ake rayuwar duniya to akwai musiba kamar yadda za mu gani nan gaba shi yasa wannan zai kai mu gaba ta biyu ko kuma reshe na biyu lallai musiba almasa'ibu qadr musiba tana ɗaya daga cikin kaddarorin Allah tana ɗaya daga cikin kaddarori abinda ake ce makaddara shine takdirullahi ta'ala al-ashiya'a fil qidar shine tsarin da Allah madaukakin sarki yayi ya fayyace abubuwa ya kididdige su tincan tincan tincan tincan qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50000 sana kafin Allah madaukakin sarki ya halicci sama da ƙasa da shekara dubu hamsin to ya halicci dukkan kaddarori duk abin da zai faru Allah madaukakin sarki ya halice shi daga cikin ababen da Allah ya halittan nan ya kaddara ya san ilimin sa to akwai musibu da za su faru da ɗan adam sannan wa'alimahu Allah ya san wannan abin da zai faru annaha sataqa'u cewa waɗannan ababen za su afku fi auqatin ma'lumatin indahu a wuraren da Allah shi ya san su ya bar ma kansa sai wa ala sifati makhsusati kuma Allah madaukakin sarki shine ya san a waɗanne irin yanayi waɗannan abubuwan za su afku sannan me wa kitabatuhu lidhalika sannan Allah madaukakin sarki ya rubuta wa mashi'atuhu laha sannan Allah ya ga damar abin ya faru wuquha ala hasabi ma qaddaraha wa khalaqaha laha sannan waɗannan abubuwan za su faru ne yadda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara su kuma yadda Allah ya halice su don waɗannan abubuwan su faru wannan ita ce kaddara yadda da wannan wajibi ne ɗaya daga cikin rukunnan imani ne guda shida kamar yadda ya tabbata a hadisin sayyiduna Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu hadisi hadisin da ya shahara da hadisu jibrilu yas'alu wan nabiyyu yujibu mala'ika jibrilu alaihi salam ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya ta biyu yace fa akhbirni anil imani qala an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi daga cikin rukunin imani guda shida to akwai al imanu bil qadar imani da kaddara shi yasa matakan kaddara guda hudu ne abu na farko al'ilm mutum ya yadda da cewa Allah madaukakin sarki ya kaddara ya san komai babu wani abu da zai faru a ban kasa face Allah madaukakin sarki ya san shi wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin kowane abu mun kididdige shi inji Allah ta'ala fi imamin mubin a littafi wanda ya kasance mai bayyana komai al-imamul mubin shine Allahul mahfuz tsararren allo wanda Allah madaukakin sarki ya halice shi ya rubuta dukkan ababen da za su afku tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta sannan na biyu shine alkitaba Allah ya rubuta Allah ya rubuta sannan na uku almashiya Allah ya ga dama duk abin da zai faru yana faruwa ne da ganin daman Allah sai ya ga dama sannan abin nan zai afku sannan alhalq Allah ya halici wannan abin وخلق كل شيء فقدره تقديرا إنا كل شيء خلقناه بقدر كون أبو الله يا أهل الشيشين دا قدرا دا قدراوا الله يا سنش لا, يزو لا, لا يعزب عن ربك من مثقال من مثقال ذرة باب يد زاعي أشي وانا أبو كودا قاية ذراني يزما يا فكو أشين إلى من الله مدعوك تنسى كو من كان كان تسا كو من كان كان تسا to musiba na cikin waɗannan ababen da Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ƙaddara musibu suna cikin ababen da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara ya san za su faru ya rubuta su da ganin damansa suke faruwa sannan kuma shi ya halicci waɗannan musibin sannan bai halice su dan wasa ba bai halice su dan wargi ba bai halice su haka nan kawai suka zo kasidan ba a'a ya halice su ne da hikmatin balighatin wa qudratin muqtadira ya halice su ne da hikima da kuma hikimar nan cikakkiya domin daga cikin sunayensa akwai alhakim mai hikima ne shi duk abin da yake yana sanya shi inda ya cancanta ya sanya shi yana yin sa ne a lokacin da ya cancanta a yi shi to musiba tana ɗaya daga cikin waɗannan maƙadir na Allah maɗaukakin sarki wato ababen da Allah ya kaddara saboda wajibi ne musulmi da idan musiba ta faru cewa kaddara ce daga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya san faruwarta ya rubuta haka sannan kuma Allah madaukakin sarki ya ga damar ta faru sannan kuma Allah madaukakin sarki shine ya halice ta shi yasa ya faɗa mana a game da musiba yace ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يجب ما أصاب من مصيبة باب وانا أبو ما أصاب من مصيبة باب وانا أبو الذي فارو النكرة في سياق النفي تعم ما asaba min musibati musiba na kira ce gayi nan abin da ya gabace ta ma ma nafai ma asaba min musibati babu wani abu da zai faru na musiba fil ardi a ban kasa wala fi anfusikum ko kuma a abin da ya shafi kawunan ku ku jikunkunan ku rashin lafiya annoba mutuwa da makamantansu illa fi kitabin face wannan abin yana nan a cikin wani littafi da aka rubuta min qabli an nabra'aha tun kafin mu halicci waɗannan ababen da za su faru a wani tafsirin a wani tafsirin min qabli an nabra'aha ay min qabli an nabra'a anfusakum tun kafin mu halicci kawunan naku tun kafin mu halicce ku to mun halicci waɗannan ababen da za su faru inna zalika ala Allah yasir inna zalika ala Allah yasir wannan abu ne mai sauki a wajen Allah madaukakin sarki saboda musiba faruwarta a wajen Allah madaukakin sarki abu ne mai sauki wannan musibar ta annoba ce musiba ce ta yaki a'a musiba ce ta yunwa a'a musiba ce ta talauci a'a musiba ce ta fari da makamantan sauran musibu da suke faruwa a rayuwar dan adam dukkanin su Allah madaukakin sarki yana cewa dukkaninsu ya riga ya rubuta su a cikin allahul mahfuz ya san lokacin da za su faru ya san akan wa za su faru ya san waɗanda za su ci kuma ya san waɗanda za su bai to daga ba wani abin da zai faru a ban ƙasa face da ilimin Allah madaukakin sarki yake faruwa babban malamin tafsiri al-allamatu tabari rahmatullahi alaihi shaykhul mufassiri yayi bayani a cikin tafsirinsa yake cewa ya ƙulu ta'ala zikruhu Allah madaukakin sarki wanda ambatansa ya daukaka yana cewa ma asabakum ayyuhan nasu min musibati ya ku mutane babu wani abu da zai faru da ku na musiba na jarabawa na rashin dadi na tashin hankali na annoba fil ardi a ƙasa ƙasar da kuke rayuwa a cikin ta bijudubiha kaman a ce a samu ƙasar ta ƙeƙashi ya zama an samu jadar ko judu ya zama an samu rashin ruwa wa ƙuhutsiha da kuma dai rashin ruwa wa zahabi zar'iha wa fasadiha da kuma tafiyar da zar'iha shukar ta ai shuka misali sai a ce farin ɓango su zo su cinye ko Allah maɗaukacin sarki ya aiko da tsuntsaye jambaki su zo su diramma wannan shuka ko kuma Allah madaukakin sarki ya sa fari ya zo ko Allah ya aiko tsutsotsi su zo su cinye wannan shukar da aka yi wa fasadi ha ko kuma shukar ta lalace wani abun ma a rasa gane dalili takin da aka zuba ma shuka sai zama shine sanadiyar lalacewa shuka wannan fil ardi kenan sai ce wala fi anfusikum haka nan a ji kunkunanku bil ausab ta hanyar cututtuka in an ce al ausab jami'i na al wasab al wasab ciwo ciwon da zai zo ya zama balahira ciwon da zai zo ya gama mutane wato nau'i na waba'i ko kuma nau'i na fa'u annoba wal auja'i da sauran cututtuka da za su shafi jiki kaman a ce kuraje su fito ma mutum ko kuma wani raɗaɗi dai da mutum zai rika jinsa a jikinsa والأسقام لقيد ثور دقا شوغوتا إلا في كتاب فاشي ودن سنة نن أشكل للتافي يعني إلا في أم الكتاب ألا ينا نفن سنة نن أشكل أور للتافي أور للتافي إتشي الله المحفوظ واتو للتافي الله المحفوظ ده الله مدوك تنزكي سررن الله ده الله يا حل الشيشي يغبو تدأ بند زي فارع دونيا نن كمان يدأك أنبتا منا من قبل أن نبرأها ya ce Allah madaukaki zai ce tun kafin mu halice su sai ce ya ƙulu min qabli an nabara al'amfusa al'imamu tsawari ya ɗauki wannan fassara cewa tun kafin mu halicci rayuka kafin mu halicci kuɗin ku kanku to mun halicci abin da zai faru da ku ai yani min qabli an nakhlaqaha an nakhluqaha kafin mu halicce su so da haka babu wani abu da zai faru a ban ƙasa face sai Allah maɗaukakin sarki ya san shi na musiba na jarabawa Allah yana sane da wannan Allah ya san faruwarsa saboda babu wani abu komin kankantarsa na damuwa da zai faru da dan adam face yana cin kaddara Allah madaukakin sarki wannan wajibi ne a halin da muke ciki a yau mu fahimci wannan kuma mu san shi kuma mu kudirta a zuciyarmu domin yana da alaka da imanin mu kai ba alaka ba ɗaya ne daga cikin shishikai na imanin mu a lokacin da mutum ya rasa wannan to imaninsa ya samu matsala dole ne mai da cewa daga Allah madaukakin sarki waɗannan musibu suke al-imam ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa as-sabat inda al-mamat ya kawo wannan aya kuma ya fassararta kuma ya bada fa'idoji masu girma bayan ya kawo wannan aya sai ce wal ma'ana anna al masa'iba muqaddaratun abinda Allah yake nufi da ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabl an nabra'aha inna zalika ala Allah inna zalika fi kitab inna zalika ala Allah yasir shi yake cewa abinda ake nufi anna al masa'iba muqaddaratun lalle musibu Allah ya kaddara su dukkan wata musiba da za ta afku a ban kasa to Allah ya riga ya kaddara ta la annaha waqa'at ala wajhi al-ittifaq kama yaqulu at-tabba'iyun al-imam ibn al-jawzi yace ha ba kamar yadda mutanen da suke cewa su yan bin nature bane eh akwai wata a cikin tunanin dan adam mumuna da ya tsinci kanshi a ciki akwai wata akwai wani tunani da suke ce mishi naturalism naturalism su kuma masu bin wannan aƙidar mummuna ana ce musu naturalist su suna cewa dukkan wani abu da kaga ya faru a ban ƙasa to yana faruwa ne kasidan kawai kasidan kawai haka nan abin yakan zo ne ya faru in kaga an yi mutuwa to ba wani abu bane ba Allah bane ya kaddara wal iyadu billah kawai kamar yadda tsutsa take zuwa ne ba bai ka aje abu shikenan sai ka je tsutsa kasidan to shi ne ce ba kamar yadda su waɗannan asabba'iyun suke faɗi ba wala annaha abasu sannan ba wasa bane kamar yadda wasu a yanzu suke ɗauka wannan annobar ta coronavirus covid-19 a matsayin wani abun wasa abun wargi abun arka izgili abun arka yin cartoon abun arka yin wasa ana dariya wallahi ya wuce haka idan Allah ya kaddara wata musiba to musiban nan kamata ya a girmama ta me ake nufi da a girmama ta a ɗauke ta daga Allah take a tsorata ba wasa bane bal hiya sadiratun amman sadarat anhu muhkamatul umur waɗannan musibin sun zo ne daga wanda ababen da suke gyararru ingantattu suka zo daga gare shi shine Allah ta'ala dukkan wani abu muhkami abinda aka gyara shi ingantacce mai kyau to daga shi daga Allah yake domin shi hakimun ne daga cikin ma'anonin da suka ba al-hakim akwai al-muhkim al-muhkim wato mai yin abubuwa da inganci mai yin abubuwa da kyau bayan ma'anar al-hakim ta al-hakim wato mai hukunci kalma al-hakim tana da ma'anoni guda biyu ko dai al-muhkimu ko kuma al-hakim al-muhkim shine mai kyautata abubuwa mai yin abubuwa da inganci yayi su su zama masu kyau al-hakim kuma mai hukunci to daga gare shi suke sannan wa mutqanatul amal wanda kuma ayyuka waɗanda suke gyararru ingantattu suke zuwa daga gare shi daga gare shi musibu suke zuwa so daga dukkan wata musiba da aka ga ta afku a ban kasa to daga Allah madaukakin sarki take wanda ya siffantu da waɗannan sifofi sifa ta ikami sifa ta hikima sifa ta ilimi to shine sai ce wa idza kanat sadiratan an tadbiri hakimin la ya'basu idan musiba ta zo ne daga jujjuyawan lamurran wanda ya kasance mai hikima kuma baya wasa imma li zajarin an fasade to dole za ta zama gargadi ne Allah madaukakin sarki yake game da bannar da ake yi a ban kaza duk lokacin da kaga wata musiba ta zo to kila hikimarta ta kasance tsawatarwa ce Allah madaukakin sarki yake yi a game da wani sabo mummuna da ake yi a ban kasa aw li tahsili ajrin ko kuma Allah madaukakin sarki yayi haka ne domin wasu su samu lada waɗanda suka kasance su ba sa cikin ba su suka tono musibar ba ba su suka aikata mummunan aikin ba to amma kuma ita musiba idan ta zo ta um gamewa take yi to sai ya zama Allah madaukakin sarki a matsayinsa na mai hikima kuma mai adalci sai ya raba waɗannan su an musu ne zajran wa azaban ya zama musu gargadi da kuma azaba su kuma waɗannan sai ya zama rahmatan wa tahsila ajri ya zama musu tausayi ne na Allah madaukakin sarki kuma Allah madaukakin sarki ya ba su lada aw li uqubatin ala dhanbin ko kuma Allah madaukakin sarki yana yin azaba ne yana uquba game da wani zunubi da aka yi to wannan wannan wannan wannan wannan kenan so da ka ashe musiba bangare ne daga cikin ababan da Allah madaukakin sarki ya kaddara a ban kasa dole sai sun afku Allah ya riga ya kaddara faruwarsa iyaka shi ya san lokacin da za su faru shi ya san a wani irin yanayi za su faru a matsayinmu na musulmai abin da ya wajaba mu shi ne mu abin da aka ɗora mana shi ne mu imani da waɗannan ƙaddarori da suke faruwa a gaba gaba musibu shi yasa ai za ka ga idan an tashi faɗi ta ce wal imanu bil qadri khairihi wa sharrihi da imani da kaddara ta alkhairi ko ta sharri to janibin sharrin an shine musiba mawaƙa sun ba da gudunmuwa sun tabbatar da cewa musiba kaddara ce a rayuwar ɗan adam babu yadda za a yi ɗan adam ya rayu a duniya babu jarabawa a tare da shi wani mai hikima yana cewa alman yusabu masa'ibul la tanqadi hatta yuwara jismuhu fi ramsihi fa mu'ajjalun yalqa ar-rada fi ghayrihi wa mu'ajjalun yalqa ar-rada fi nafsihi shi alman yusabu masa'ibun la tanqadi dan adam ma damar yana rayuwa to yusabu sai an jarrabe shi da masa'ibu la tanqadi musibin da ba za su kare ba ba za su yanke ba hatta tuwara hatta juwara jismuhu fi ramsihi har sai an jefa a lullube jikinsa a cikin kabarinsa ranar da mutum ya tsinci kansa a kabari to ya samu al-musibatul akhira in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut musiba ta ƙarshe ta zo masa shi kenan in ya tsinci kansa a kabari amma ma damar yana da rai to shi mahallin masa'ib shi bagiri ne da aka ajiye musiba ta rika sauka a tare da shi a kansa in ba jarrabe shi a can ba za a ci shi yasa sai ya ce me fa mu'ajjalun yalqa rada fi ghayrihi idan an jinkirta wa mutum musiba sai ta ganin musibin bala'o'i na faɗa ma waninsa to ka rika ganin musiba na afka ma dan uwanka kai ma musiba ce a gare ka hankalinka ba zai kwanta ba na tabbatar da muna roƙon Allah madaukakin jiki ya tsara wannan ƙasa tamu daga wannan musiba ta annoba da take faruwa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsara ƙasar mu ya kare mu waɗanda suka riga suka afku Allah su kuma ya ba su lafiya na tabbatar da jin labarin da muke cewa ta faru a waje kaza ta sauka a waje kaza an auna wana positive an auna wana positive ba karamin tashin hankali bai to fa mu'ajjalun yalqa rada fi ghayrihi wanda aka masa jinkiri na musiba sai ya ganin musiba a kansa a kakawanin sa nashi ya mutu na kusa da shi ya mutu duka shi ake ma wannan musiba sannan wa mu'ajjalun yalqa rada fi nafsihi sannan wanda kuma aka gaggauto masa da tasa musibar to shi bala'in zai afka kansa shi ya zama musibar a kan kansa take wancan mu'ajjal da hamza yalqarrada fi ghairihi shi kuma mu'ajjal da ainun shi kuma yalqarrada fi nafsi can a jarrabe shi ga waninsa ya ganin bala'o'i da musibu da halaka ga waninsa to ganin ma musiba shi kuma wanda aka magaggawa sai ya zama shi yanzu za a mawa shi za a jaraba ya ga wannan jarabawa a kan kansa sai ya zama shi za a shafa da wannan musiba Allah shi kyauta wani mai hikima yana cewa jubilat ala qadarin wa anta turiduha safwan min al-alami wal aqdari ومكلف الأيام ضد طبائها متطلب في الماء جذوة نار سبلت على قدر أن حلت دونيا نند أن أدم يكي رايوا أشكنتا على قدر أكن أبوبوان دا سقسا شي مرسا دائي قرباتتون أبوبوا أبوبوان دا ري بايا سنس kai wa anta turidu ha safwan min al'alami wal aqdar kai kuma kawai kana so rayuwarka kullun ta zama cikin dadi an an tajri hayatuka ala manafi wa masalih wa maladzat sai ya ce a'a ba zai yiwu ba wa mukalliful ayyami didda tiba'iha wai kana so ka canza rayuwa kwanaki yadda aka sa suka ce kai sai ka matsa musu ba a kansu yadda Allah ya halice su za su gudana ba mutatallibun fil ma'i jazwata nari ka ce wai zaka tafi kogi ka je ka dibo wuta a cikin kogi a'a ba a samun wuta a cikin kogi ruwa ake samu a cikin kogi so daga mutumin da ke son rayuwar shi ta kasance safwan kawai kullun ya same ta test lafiyayya babu damuwa babu jarabawa to wannan misalinsa shine mutatallibun fil ma'i jazwata nari mutumin da ya tafi kogi ne domin ya ɗebo wuta ba zai samu wuta a kogi ba wani mai hikima yana cewa samaniyatun la budda minha ala alfata fala budda an tati alaihi samaniya sururun wa huznun wa ijtima'un wa furqatun wa usrun wa yusrun thumma suqmun wa afiya samaniyatun la budda minha ala alfata ababe takwas Allah haka ya kaddara su a rayuwar dan adam sai sun gudana a rayuwarsa فلا بد أن تدري عليه الثمانية دول أبابي قدا تقص أن زما سن فارق الآن عدم سرور وتراني زما شكم فرنشك وحزن وتراني زما شكم بكينشك واجتماع وتراني زي حدد وانسع وفرقة وتراني قم زي غبدس وعسر ويسر sannan wata rana ya tsinci kansa a cikin kunshi wata rana ya samu kansa a cikin yalwa ثم سقم وعافية وتغاني تنشقن سأرش اللافية وتغاني قمي تنشقن سأقفت قبتا وتشك اللافية توحق رايوة لن أدم تكي شرعا وعقلا وواقعا وتاريخا دك وأن شواهد سنا شيدا أكن شوا رايوة لن أدم رايوة تجرباوة شرعة تبتد هنكا hankali ya tabbatar da haka sannan waƙi'i abin da ke afkuwa a rayuwa ya tabbatar da haka sannan tarihi ya tabbatar da haka waɗannan barahin ne hujjoji ne guda uku da lafiyayyen ɗan adam lafiyayyen ƙwaƙwalwa ba ta musansu abu shari'a ta tabbatar da shi hankali ya yadda da shi waƙi abin da ake gani yana faruwa ya tabbatar da shi sannan tarihin aka kakkaɓa littafai aka bincika a ga wannan abin haka yake to ba da za a kuma ɗan adam ya musa shi saboda wajibi ne dan adam ya imani da kaddara shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya nuna mana wajibcin imani da kaddara manya-manyan malaman mu na hadisi kamar al-Imam Tirmidhi al-Imam Ahmad a cikin musnadinsa al-Imam Abu Dawud al-Tayalisi a cikin musnadinsa sannan al-Imam al-Ajurri a cikin ash-Shari'a dukkaninsu sun fitar da hadisi wanda aka samo shi daga alwalid ibn ubada ibn samit wato alwalid ibn ubada shi tabi'i ne dan babban sahabin manzo sama ubada ibn samit yace anna abahu lamma hudira sa'alahu ibnuhu abdurrahman cewa baban su ubada ibn samit a lokacin da zai rasu ɗansa abdurrahman wato shi dan uwan alwalid din kenan ya tambayi baban su ya ce ya abati ausi ya ce baba kamun wasiya ya baba kamun wasiya ƙala ajili sauli ubada tubnu samit radiyallahu anhu sai ce ku tayar da ni zaune ku tayar da ni zaune falamma ajila suhu da suka tayar da shi zaune ƙala sai ya ce ya bunayya taqilla ya ce ya kai ɗana wasiyar da zan maka ka zama mai taƙawa wannan wasiyyatul lahi li jami'i khalqihi ce wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah Allah ta'ala ya ce hakika mun yi wasiya a gare ku da waɗanda suke kafin ku abinda muke ce musu shine ne ittaqullah wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum mun yi wasiya ga waɗanda muka ba su littafi kafin ku sannan kuma mun muku wasiya a ne ku yi takawa ga Allah ku yi takawa ga Allah sannan ita ce wasiyatullah li nabiyyi wasiyar da Allah ya ma manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin sannan Allah madaukaki ya kebance mutane ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata as-sa'ati shay'un 'azim siya babba ittaqullah wacce wannan takawar ita ce komai التقوى ها هنا التقوى ها هنا التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات التقوى أزوشي يتك ماذا سمينا نونا وحسو التقوى ها هنا هناك في سكي تعريف عند سكي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه كوي aiwatar da duk abin da Allah ya ce a yi nisantar duk abin da ya hana shine ake ce masa attaqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan to taqwa ce Ubada radiyallahu anhu yace ma ɗansa Abdurrahman ittaqillaha ka zama mai taqwa ga Allah sai ce walan tattaqiyallaha hatta tu'mina billah sannan ka sani ba za ka zama mai takwa ba sai kai imani da Allah sai kai imani da Allah sannan za ka zama mai muttaq ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun shi yasa shaykhul islam timiya sai ya ce al waliy man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan alwali huwa almu'minu taqi wali shine mai imani kuma mai takwa to sai yace walan tattaqi hatta tu'mina billah ba za ka zama mai takwa ba sai kai imani da Allah walan tu'mina billahi hatta tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi baitul qasid kenan sannan ka sani ba za ka zama mai imani da Allah ba har sai kai imani da kaddara ta alkhairi da kuma ta sharri wadda kake so da wadda baka so wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun li yukhti'aka sannan kuma ka sani lalle duk abin da ya same ka dama Allah bai kaddara bai kuskure ma ba shi yasa in mutuwa ce in mutuwa ce sai ka tsinci kanka duk inda take sai ka je aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burudin mushayyada ومن كتبت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها دي إن دكوك سيموتوا تارسكيوك ولو كنت في بهود مشيدة كودا كن ساما كان كوسا كتنغونا تاو وان دكوك تاوي تجننس كوكي مسجيني نما دي كاتوري فيدرككم الموت سيموتوا تارسكيوك كما دي إن دكوك سيتاجي وما أخطأك لم يكن ليصيبك sannan abin da ya kuskure ka bai same ka ba dama Allah bai kaddara cewa zai same ka ba in ji ubada ibn samiti radiyallahu anhu fi hal ihtizari a daidai lokacin gab da zai rasu ɗansa abdurrahman ibn ubada ibn samit ya ce baba ka mun wasiya shine masa wannan wasiya ƙarshe sahabbai ba ta tafci faɗi sai ya ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ku domin naji manzala sama yana cewa alqadru ala hada kaddara ita ce wannan abin da na faɗa maka ita ce ita ce wannan da na faɗa maka alqadru imma khair wa imma shar kaddara ko ta zama alkhairi mai daɗi ko kuma ta zama sharri abin da ya zama ba shi da daɗi man mata ala ghairi hada dakhala an-nar manzo Allah sama yace duk wanda ya mutu ba akan wannan aqidar ba to dan wuta ne shi wuta zai shiga wannan hadisi hadisi ne mai girman lamari wannan hadisi yana karantar da mu yadda sahabbai suke da alaka kyakkyawa da 'ya'yansu yana karantar da mu yadda sahabbai suke da burin karantar da alkhairi ko da a ƙarshen rayuwarsu wannan yana nuna mana yadda 'ya'yansu burinsu shine alkhairi ba burin mai za a ban musu ba wannan hadisi yana nuna mana wajacin yin imani da ƙaddara sannan hadisin yana karantar da mu cewa ƙaddara kala biyu ce akwai ta alkhairi akwai ta sharri a wajen ɗan adam sannan hadisin yana karantar da mu cewa sahabban manzo sau ba sa sabci faɗi duk abin da za su faɗi suna faɗi ne daga annabi sallallahu alaihi wasallama sannan hadisin yana karantar da mu cewa duk abin da zai faru da ɗan adam Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi ya san shi ya ga damar ya faru sannan ya halicce shi kafin a halicci shi ɗan adam ɗin inna alkhairi ne ko na sharri ne sannan wannan hadisin yana karantar da mu lallasa zukatanmu a lokacin da muka ga musiba ta sauko to mu koma zuwa ga Allah madaukakin sarki mu mai da ita zuwa ga Allah madaukakin sarki cewa daga gare shi take shi ne ya kaddara faruwarta da ilimin sa wannan take faruwa wannan musibar take faruwa ba wani abin da ya faku daga ilimin sa subhanahu wata'ala sannan wannan hadisin yana nuna mana girman kaddara a matsayin ɗaya daga cikin rukunin imani wanda idan mutum ya rasa ta to ya rasa fa wani shishike babba daga cikin shika-shikai na imani guda shida kuma sakamakonsa shine shiga wuta kamar yadda gashi da nassin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da haka wannan hadisi ne hasan bi majmu'i turuqihi wa shawahidihi haka malamai suka masa hukunci cewa hadisi ne hasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa riwayar tabi'i babba ibn dailami wato abdullahi ibn fayrus ɗaya daga cikin kibaru tabi'in kuma fiqa amintacce ne a wajen malamai yana da riwayoyi da ya daga manya-manyan sahabban manzo Allah sama a gaba-gaba akwai a cikin su akwai akwai akwai akwai Ubay ibn Ka'ab a cikin su akwai Sayyiduna Zaid ibn Thabit da makamantansu to ibnu dailami abdullahi ibn fayruz rahmatullahi alaihi ya ce na zo wajen sayyiduna zaidu dan thabit radiyallahu anhu sahabi babba masanin alqur'ani masanin rabon gado sai na ce masa inni shaqaqtu fi ba'd alqadr shi wallahi na samu kaina a cikin shakka ko kwanto a wani sashi daga cikin kaddara ina ji a cikin zuciyata na kata tantance wani abu daga cikin kaddara ba duka kaddara ba ce bai imani da ita ba a'a wani yanki daga cikin kaddara yake da shakka game da shi shakka ko ba a bauta ma Allah madaukakin sarki da ita domin shakka a wajen malamai tunanin dan adam ya zama ya bashi rabi da rabi ya masa kiki kaka ya kasa rinjayar da ɗaya akan ɗaya kamar a lissafe sai mutum ya ce hamsin hamsin فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك فرجا so da ka bani hadisi daga manzon Allah sama a matsayin ka na sahabi ina fatan wannan hadisin ya zama musun ya zama mun sanadiyar waraka da kwaranyewar wannan damuwa da na tsinci kaina a ciki ta shakka a game da wani sashi na kaddara qala zaidun sai zaid ibn thabit radiyallahu anhu yace na'am ya ibn akhi yace kwarai ku akwai hadisi ya kai dan dan uwana سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ناجما ذا سما يقول وناشيوا إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم والله دا الله يا قدام الدكة wanda ya halitta a sama da duk wanda ya halitta a ƙasa ya musu azaba to da zai musu azaba wa huwa ghayru zalimin lahu Allah bai zalunce su ba domin halitta sani walau rahimahum da kuma Allah ya ga dama yayi rahama gare su kanat rahmatuhu iyyahum khayran lahum min amalihim to da rahmar sa ta fi aikin da za su da rahmar da Allah zai musu to ta fi aikin da za su walau anna limri'in mithla uhudin zahaban yace manzo sama ya ce da a ce wani mutum yana da gwaggwadon dutsen uhudu na zinariya yunfiquhu fi sabilillahi ya ba da wannan dukiyar tasa wacce ta kai girman dutsen uhudu na zinare hatta yunfidahu har ya karar da wannan dukiyar amma kuma sai zama la yu'minu bil qadri khairihi wa sharrihi da khalanna sai zama bai imani da kaddara da alkhairi ta alkhairi ko ta sharri wata wuta zai shiga a ce dan adam yana da girman dutsen uhudu mutum ya kalli girman dutsen Uhudu dutsen Uhudu shine dutsen da ya zagaye Madina sun ce sun miya Uhudan li tawahhudihi eh dutse ne wanda shine ya zagaye Madina kuma a hade yake duk wani dutse da zaka to yana da alaka da shi shi yasa sai aka ce masa Uhud li tawahhudihi saboda haɗin kansa da haɗewarsa jiba girman dutsen hudu tulan wa arzan tsawonsa da faɗinsa a ce ya zama ma mutum zinariya gold sai ya ba da shi fi sabilillahi ya taimaka ma marayu ya taimaka ma gajiyayyu ya yi ma addinin Allah aiki amma yana da matsala ta bai yi imani da kaddara ba manzon su mai ce dan wuta ne sadaka yan uwa masu daraja wajibi ne a wannan yanayin da muke ciki mu lallashi zuciyarmu mu womin din imanin mu kamar yadda ake cewa wato mu dumama imanin mu mu tayar da shi sanyin da yayi to mu dumama shi imanin mu ya zama ya dadu a daidai lokacin da muke fuskantar wannan jarabawa ta wannan damuwa ta covid-19 wato coronavirus wacce ta gama duniya gabaki daya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare mu gabaki daya wannan hadisi al-Imam Ahmad ya rawaito shi a cikin musnadinsa kamar yadda al-Imam Abu Dawud at-Tayalisi shi ma ya rawaito shi a cikin musnadinsa sannan al-Imam al-Ajurri rahmatullahi alaihi shi ma ya ambace shi a cikin littafinsa ash-Shari'a saboda ka a takaice yan uwa imani da cewa musiba bangare ne daga cin kaddara wajibi wajibi ne mai yadda da cewa wannan abar daga Allah madaukakin sarki take kaddara ce daga Allah madaukakin sarki abu na farko kenan Allah madaukakin sarki ya taimake mu sai Allah ya hada mu haduwa ta gaba da izinin sa sai mu dora daga inda muka tsaya da fatan za a fahimci waɗannan darussa namu da zuciya wacce take mai faɗi sannan kuma ya zama an saurare su saurara wacce take ingantacciya وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته